بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما المطر ففي كل ثلاثين منها تبيع جذع أو جذعة وهو ما أوفى سنتين
shikenan a karatu wanda ya gabata mun tattauna akan abin da ya shafi zakka ta raƙumma tun daga raƙumma biyar har ya zuwa abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya horewa mai raƙumma zai fitar musu da haƙƙin Allah ne idan sun cika shuruɗin da muka ambata a karatu wanda ya gabata to a yau insha Allah ta'ala za mu tattauna akan zakka ta shanu idan ya zamanto bawan Allah musulmi Allah ta'ala ya hore mishi da dukiya ta shanu ce to wa ammal baqaru amma shanu fa fi kulli 30 minha wato cikin dukkan inda ya zamanto mutum yana da kwai shanu guda 30 idan Allah subhanahu wata'ala ya hore wa bawan shi shanu guda 30 guda 30 din nan suka ci suka cika shekara guda kuma mulkinsa ne na shi kaɗai ba wai haɗin gwiwa ba ne aka yi to a ciki haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala a cikin shanu talatin shi ne za a bayar da tabi'u mai bin mahaifiyar shi tabi'i namiji wanda yake mai bin mahaifiyar shi wanda ya zamanto irin a garke ba a ɗaure shi don inda mahaifiyar shi take tafe to nan yake shi ne ake ce da shi tabi'i ijilun ɗan marake wanda bai kai marake ba jaza'un wanda yake tattirna namiji au jaza'atun ko tattirna ta mata wajen abin da ya shafi zakka ta shanu da namiji da mace wanda mai garke na shanu yake da kwai shi zai fitar a matsayi shine haƙƙin Allah a cikin dukiyarsa mun gane da kyau wa huwa ma aufa sanataini wato wannan tabi'i mai bin mahaifiyarsa shine dan maraken da ya cika shekara biyu cicir ya shiga cikin shekara ta uku ko da dukhulan bayyinan ne da yan kwanaki ne ko da watanni ne to wannan shine ake bayar da shi a matsayin haƙƙin Allah subhanahu wata'ala a cikin waɗannan shanu na mai na mai garki na'am وفي أربعين مسنة لا تؤخذ إلا أنثى مم.
وهي الموفية ثلاث سنين shi kenan wafi arba'ina wato cikin inda ya zamanto mutum ya mallaki shanu arba'in tun daga talatin idan ya zamanto mutum yana da kwai shanu goma ko shanu sha biyar ko ashirin ko ashirin da biyar ko ashirin da tara ko sun shekara goma babu zakka a ciki ɗaya tana ƙaruwa suna rufawa sun zamanto talatin to daga rannan sai ya ɗauki lissafi idan shekara ta kewaye zai fitar musu da haƙƙin Allah a ciki shine tabi'i to tun daga ra- shanu talatin daidai har ya zuwa su kai shanu talatin da tara da kansu iri ɗaya ce da mai shanu talatin da biyar da mai shanu talatin da uku da mai shanu talatin da bakwai da mai shanu talatin da tara dukkaninsu za su bayar da tabi'i ne idan ya zamanto sun cika shekara guda waɗannan dabo waɗannan raƙun waɗannan shanu ɗin sannan kuma nashi ne na shi kaɗai to idan ɗaya ta ƙaru suka kai arba'in daidai to fa fi kulli arba'in a cikin dukkan shanu arba'in idan Allah subhanahu wa ta'ala ya hore wa mai garke shanu har guda arba'in musinnatun za a bayar da wanda ta fidda hira ne daga cikinsu musinna ita ce wanda ta fidda hira wanda ta cika shekara uku ta shiga cikin shekara ta hudu ita ce musinna mai shekaru ake ce da ita la tu'khadhu illa untha to amma bangaren abin da ya shafi zakka ta shanu guda 40 ba a amsar namiji a wannan gurin sai mace ba a amsa a cikin shanu 40 face sai mace idan ya zamanto mai garke babu mace a garken shi wanda take ta cika wannan sharaɗin shine imma a amshi wanda yake da shekara hudu da kuma ɗan wani abu na kuɗi da zai bayar idan ya zamanto babu tabi'i babu musinna a garken shi amma akwai tabi'i to sai a amshi wannan tabi'i din ko da ishi- dinari da da dirhami ashirin kamar yadda ma'aiki alaihi salatu wassalam wato ya umarni a kai na'am wahiyar muwaffiyatu thalatha sinina wato ita musinna ita ce saniyar da ta cika shekara uku wa dakhalat fi sanati rabi'a dukhulan bayyinan ta shiga cikin shekara ta hudu shiga wanda yake mabayyani na'am ثم ثم في ستين تبيعان ثم في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة إلى عشرين ومئات فيخير الس- فيخير الساعي في أخذ ثلاث مسنات أو أربعة أتبع- أتبعة shi kenan ya ce to tun daga arba'in daidai za a dinga bayar da musinna har su kai shanu hamsin da tara a nan rara guda goma sha tara ce tun daga shanu arba'in har ya zuwa hamsin da tara su iri ɗaya ce musinna musinna ce za a bayar to sun mafi sittin sannan kuma inda ya zamanto shanu na mutum sun rufa sun kai sittin daidai adadin juz'i na alkur'ani adadin ajiza na alkur'ani a ko ahzab na alkur'ani suka kai sittin daidai to a wannan lokaci yanzu tabi'ani za a bayar da masu bin mahaifiyarsu ne guda biyu guda biyu za a bayar tabi'i guda biyu za a bada mai bin mahaifiyarsa imma namiji da mace imma mazaje guda biyu imma mace mata guda biyu duk wanda aka bayar wato in dai tabi'i ne to yayi haƙƙin Allah subhanahu wata'ala a ciki shine idan muka yi lissafi a talatin dama tabi'i guda ake bayarwa ko to idan suka zamanto sattin daidai sun koma talatin biyu kenan to kowanne sai a bayar da talatin talatin sai a bayar da tabi'a ne guda biyu kenan to yanzu kuma lissafin da malami zai yi wanda yake da shanu thumma fi kulli thalathina tabi'un wa fi kulli arba'ina musinna yanzu kawai lissafin da zai yi a cikin dukkan shanu talatin in ya lissafa a garken shi ɗaya biyu uku har ya kai talatin sai ya fitar da tabi'i idan shanu sun kai arba'in sai ya fitar mai da musinna yanzu daga sattin in sun kai saba'in daidai tun daga sattin da ɗaya har ya zuwa sattin da tara tabi'i guda biyu za a dinga bayarwa suna komawa saba'in daidai yanzu sai a bayar da musinna guda a bayar da tabi'i guda talatin da arba'in sun koma saba'in daidai tun daga saba'in da ɗaya har ya zuwa saba'in da tara za a dinga bayar da tabi'i guda da musinna guda suna rufawa suka zamanto tamanin daidai yanzu a wannan lokacin musinna guda biyu za a bayar in gane da kyau tun daga tamanin daidai har ya zuwa tamanin da tara musinna biyu za a dinga bayarwa suna rufawa tamanin da goma ko gomiya tara daidai sai a bayar da tabi'i uku talatin talatin uku yanzu da a bayar mun gane da kyau yawwara suna kaiwa tasa'in da ɗaya har ya zuwa tasa'in da tara tun daga tasa'in daidai har ya zuwa tasa'in da tara za a dinga bayar da tabi'i guda uku idan ɗaya ya ƙaru suka kai ɗari cicif to yanzu za a ba da tabi'i biyu da musinna ɗaya sattin da arba'in mun gane da kyau yawwara idan suka kai ɗari da ɗaya zuwa ɗari da tara duka hukuncin ɗaya ne tabi'i biyu da musinna ɗaya amma ɗaya tana ƙaruwa sun kai ɗari biyu da go- ɗari da goma to za a bayar da musinna biyu da tabi'i ɗaya mun gane da kyau ya ce ila 20 wa mi'atin har ya zuwa su kai shanu 120 titif to idan suka kai shanu 120 titif a wannan lokacin fulhayyaru sa'i sai a baiwa mai tattara zakka zaɓi a sa'i mai amsar zakka yanzu shi mai garke zai baiwa zaɓi ɗayan biyu ne imma fi akhdhi thalathi musinnatin aw arba'ati atbi'ati imma ya amshi musinna guda uku Mm.
arba'in arba'in uku za su ba da nawa ɗari da ashirin talatin talatin hudu za su ba da nawa Ɗari da shida.
ɗari da ashirin in ma ya amshi musinna uku in ma ya amshi tabi'i hudu yanzu a wannan lokacin sai ya ce to kai akar makan lahu da ka zo ɗaukan zakka kafi na sanin yadda talakawa suke idan talakawan da za a raba wa zakka suna da yawa kenan yanzu tabi'i ya kamata a kama guda uku idan talakawan da za a raba wa zakka ba su da yawa musinna za a kama idan ya zamanto yanzu da ka je ka ƙauye can wata ƙauye ce inda korowa dabobi zai ba shi wahala yanzu da korowa dabobi uku da korowa dabobi hudu wanne zai fi wahala hudu kenan in yayi lissafin wahalar da zai sha a hanya wahalar da za a yi wa dabobi uku da wahalar da za a yi wa dabobi hudu ba ɗaya ba ce ta wannan ɓangaren sai ya ɗauki dabobi uku yanzu shi za a bai wa zaɓi a ce yanzu dubara ta rage wa mai shiga rijiya a matsayinka na wanda ka zo za ka kama su kuma kai ne za ka yi wahala har ka kai su cikin birni ta rage gare ka hanyar nan tamu dai ka biyo ta ka gani raire ce kafin ka je ka gurin da za ka samu motar da za a ɗora su jidali ne sannan kai kuma ba ɗan kore ba ne dama barantana ce ka san aikin ka je can ka amso hudu ka je can ka amso uku ka je can ka amso kaza in ka hada garke ne guda kenan ko kiwon mutane ma na da wahala barantana kiwon dabbobi kaga sai an yi hakuri yanzu a wannan lokacin sai a bashi zabi to idan aka bashi zabi duk wanda ya zaba ita za a bashi to amma abin da za a kalla a nan lokacin da yake da zabi ba in ya zamanto a garken mai waɗannan 120 ɗin kowace za a same ta za a samu tabi'i hudun za a samu musulna uku amma in ya zama yanzu a garken da aka yi lissafi ga baki ɗaya ɗari da ashirin ɗin nan dukkaninsu ba musulna sai tabi'i to shi yanzu mai tattara zaka ba zai ce duk inda musulna take ka je ka yi tsiyo ka kawo ba zai kallafa mai wannan ba inda in ya zama a garken akwai su ne kowanne akwai shi a nan ne ake bashi zaɓi amma in ya zama to a garke ɗaya aka samu ko musinna aka samu ko tabi'i aka samu to shi mai tattara zakka ba zai kallafa wa mai garke bai ce sai ya je ya siyo mishi kala kala sai kai ba dan banza bane da na zo ni ko kura baka dama ba bakan baka da bakan baka da bai gama da ake yi irin wannan a salula bakan ba yayi shiru yace to gaskiya in na ce in kama tafi an nan naka ku gaskiya wahala zan sha kawai musulna za ka je ka siyo guda uku ce mene ka ce ce to ai yanzu ba ni da kuɗin wannan ce a wasu za ka ɗauka a cikin garken ka je ka sai da ka siyo ka siyo su to kaga an yi zalunci a ciki yawwara shi kuma addini na musulunci la darara wala dirara yawwa in akwai su a cikin garken za a ɗauka in kuma babu su a cikin garke sai kala ɗaya aka samu to ta ayyana shi yake zaman towa dole shi ya kama sai ya haƙuri ganin damar shi ne in ya fita ya je shi ya sai da su ya siyi waɗansu ganin damar shi ne shi da ya sayan da zai yi da su na'am wa amala ghanam wa fi 40 minha shatun jarra'un aw jazatun min ad-dani aw al-ma'z wa huwa ma awfa sanatan
to shikenan bayan ya gama bayani akan zakka ta shanu tun daga 120 yanzu tun daga ma 60 abin da ya sama kawai lissafin da za ka yi kawai baya da wahala ne zaka ta shanu ita dama wahalata shi ne kafin a zo wajen sattin amma inda aka zo sattin suka ruwa sattin kawai talatin talatin za ka raka ɗauka da arba'in arba'in in kana da saba'in ga shi kaza za ka bada in kana da tamanin ga kaza in kana da gomiya tara ga kaza ɗari ga kaza goma in ta ƙaru ga abin da za a bada idan suka kai ɗari biyu za mu ga cewa a nan musulna biyar za a bada ko idan suka kai ɗari uku za mu ga a nan tabi'i goma za a bada idan suka kai ɗari hudu musulna goma za a bada idan suka kai ɗari biyar za a bada musulna goma sha ɗaya da tabi'i biyu mun gane da kyau kawai haka za ka yi ta lissafi mun gane wa ammala ghanam amma busashe su ne tumakai da awakai ƙananan busashe to su kuma wake da shinkafa ne dama da tumakai da awakai dukkaninsu a ɓangaren zakajinsu ɗaya ne fafi arba'ina mina hashatu cikin inda ya zamanto mutum a garken shi an samu tumakai da awakai wanda sun kai arba'in daidai kuma nashi ne ba wai haɗin gwiwa ba ne wancan ya kama biyar wancan ya kama shida wancan ya ka uku wancan ya ka kaza suka kai arba'in dukiyar mutum guda ce waɗannan tumakai da awakai guda arba'in din nan sannan kuma suka cika shekara guda shatun za a bayar da tunkiya guda ɗaya ce ko ɗan akuya guda ɗaya ko akuya guda ɗaya ko rago guda ɗaya saboda dama a je mu yi magana akan abin da ya shafi a shatu ba wai sunan akuya ba ne ko sunan tunkiya ba a ismun ya kawo ala zakari wal unsa min al-ba'li wal ma'az suna ne wanda za ka iya cewa rago shatun za ka iya cewa tinkiya shatun za ka iya cewa ɗan akuya shatun za ka iya cewa akuya shatun in gane jaza'un idan namiji ne ya zamanto tittirna ne wanda za a bayar au jaza'atun ko kuma idan mace ce ta zamanto tittirna ce za a bayar min ad-da'ani daga cikin tumakkai ne awil ma'azi ko daga cikin awakai ne mun gane da kyau idan ya zamanto a garken na mutum akwai tumakai da awakai guda arba'in ne da aka zo aka yi lissafi mai tattara zaka ce a cikin dukiyarka guda ɗaya za ka bada to in ya zamanto a garin a je mu yi bayani akan in a garin tumakai sun fi yawa to ko da a garken shi tumakan yan kaɗan ne a tumciya za a ɗauki wannan haƙƙin Allah in a garin ya zamanto da tumakai da awakai sawa daidai da daidai suke a wannan lokacin nan ma a cikin tumkiya za a fidda ko da a cikin garken nashi awakai sun fi yawa amma in ya zamanto a garin awakai sun fi yawa sun fi tumakai yawa za ka kallaci garke goma a cikin garke goma nan da wuya za ka samu garke ɗaya wanda tumakai suka fi awakai yawa ko ina in ka je awakai su suke cinyewa zaba yanzu a wannan lokacin sai a fitar da haƙƙin Allah a cikin awakai ko da a garken nashi tumakai sun fi yawa wannan shi ne abin da za mu yi lissafi wa huwa ma aufa sana wato shi ne ɗan akuya ko rago ko tinkiya ko akuya wanda ya cika shekara guda ya shiga cikin shekara ta idan cikin rago ne ko tinkiya inda ta cika shekara guda ko da da kwana ɗaya ne za a iya ɗaukanta an gane ko ma aufat sanatan wa dakhalat fi saniyati walau kana dukhulan ghayra bayyin ko da shigar ba mu bayyani a bace a ce an haife ta 26 ga watan Zulhijja na wannan shekara. Baɗi 27 ga watan Zulhijja na wannan shekara ta cika ne? Shekara ɗaya da kwana ɗaya za a yi ɗaukanta. Amma yin cikin awakai ne sai ya zamanto da hulan bayyana shiga wanda take mabayyana. Saboda mai wannan shi da aka ce da hulan gaira bayyana saboda zai iya yiwa a gurin waɗansu lissafin ma 26 ne, a gurin waɗansu 27. ga cewa wani lokacin da safin kwanan wata na musulunci a wani yankin a ce 25 a wani yankin a ce 24 kuma kowanne gaskiya yi saboda ran da wata ya tsaya musu daga yau daga ran da wata ya tsaya zuwa yau 20 da kaza ne mu kuma daga ran da wata ya tsaya zuwa yau 20 da kaza ne mun gane da kyau to wannan kaga laysa dukulan bayyina to amma yin cikin awakai ne sai ya zama to dukulan bayyina ka shahari au 15 yawma kamar wata guda ko kwana goma sha biyar a ce an haifi akuyan nan ashirin da bakwai ga watan zulhijja na wannan shekara to sai shekara ta kewayo ashirin da biyar ga watan almuharram ko ashirin daidai ga watan almuharram wanda lalle ta cika shekara guda ko shakka babu kuma ta shiga ta biyu a ta biyu ma ta ɗauki waɗansu kwanaki mun gane da kyau yawwa na wafi miyatin wahida wa ishirina shatani to tun daga tumakai arba'in daidai har ya zuwa su kai tumakai ɗari da ashirin daidai dukkaninsu lalace dukkaninsu tunkiya ɗaya za a raka bayarwa tun daga arba'in daidai har ya zuwa ɗari da ashirin haƙƙin Allah a cikin wannan dukiyar guda ɗaya ne mun gane da kyau wa fi mi'atin wa ihda wa ishirina shatani to inda ɗaya ta ƙaru akan ɗari da ashirin ta kai 121 haƙƙin Allah a ciki shine za a bayar da tumakai guda biyu ko awakai guda biyu ko raguna biyu ko ɗiyan awakai guda biyu ko tinkiya ɗaya akuya ɗaya mun gane da kyau haƙƙin Allah a ciki shine za a bayar da guda biyu in ɗaya ta karu kan 120 ya zama to 121 kenan rara muna da kuwa rara ta guda 80 na'am wa fi mi'ataini wa shatun thalathu shiyahin
wafi mi'ataini wa shatin salatu shiyahin cikin inda ya zamanto tumakai na mutum garkensa an samu tumakai ɗari biyu daidai a nan ma dai guda biyu za a bayar a nan ma guda biyu za a bayar tun daga ɗari da ashirin da ɗaya har ya zuwa ɗari biyu daidai da kansu kala ɗaya ce ɗaya biyun nan za a dinga bayarwa ɗaya biyun nan za a dinga bayarwa idan ɗaya ta karu a kan ɗari biyu suka kai ɗari biyu da ɗaya to za a bayar da salatu shiyahin ne awakai guda uku za a bayar a wannan lokacin haƙƙin Allah a cikin wannan dukiyar shine za a bayar da guda uku na'am وفي أربعة وفي أربعة مئات أربع شياه في أربعة وفي أربع مئات وفي أربع مئات أربع شياه ثم في كل مئات شاة shi kenan to tun daga awakai ko tumakai 201 har ya zuwa su kai 399 399 ɗan uku za a dinga bayarwa tun daga 201 har ya zuwa 399 ga 99 ga wata 99 za mu ga cewa sun ba da 200 ba biyu waɗannan dukkanin su lalace mun gane da kyau har ya zuwa su kai 399 duka zalasu shiyahin awakai uku za a dinga bayarwa mun gane da kyau to kuma sun mafi kulle mai yacin shatu yanzu kuma ƙa'idar da za ka rike in dai garke ya kai garki ya huce ɗari ya huce ɗari ya huce ɗari uku yanzu kawai lissafin da za ka yi a kowace ɗari kawai ɗaya za a bada in garke ka lissafa ka samu tumakai ɗari biyar a cikinsa haƙƙin allah a ciki shine dabobi biyar kowace ɗari kusa yana gani ba wai zancen ɗaya cikin goma ne za a amsa ɗaya cikin ɗari ne za a amsa in a garke an samu tumakai dubu haƙin Allah a ciki ɗa goma ranka ne. Mun gane da kyau? In dai suka gitta waɗannan ƙasa-ƙasa ɗin nan ku, kawai a ɗari kawai ɗaya za a fita. In kana da tumakai ɗari shida da tasa'in da tara guda shida ne za a fita a ciki. Ɗaya tana ƙaruwa ne za su fi zaman to guda muku za a fita a ciki. In kana da ɗari tara da tasa'in da tara, ɗa tara ne haƙin Allah a ciki. mun gane da kyau sai ya zama to sun kai dubu sannan za a ce ɗa goma za a fitar shi ne haƙƙin Allah a ciki mun gane da kyau to amma idan ya zama to yanzu mun haɗa garki da ni da kai da baba baba yana da kwai kai arba'in kai kana da arba'in ni ina da arba'in guda nawa ɗari da ashirin yanzu kafin mu haɗa su yanzu zaka nawa ce a cikinsu a ɗari da ashirin ɗaya kafin mu haɗa su guda nawa take da kwai uku a ta baba akwai a taka akwai a tawa akai guda uku za a kama ya kai amma da muka haɗa su sai zama to an sami raguwar zakka to in mai tattara zakka ya zo shi idan ya zamanto dalilin da ya sa muka haɗa garakunan nan namu saboda zakatar ragu ne muka ce wannan mutumin ya zo ba imani ba gare shi kaga arba yankin taka wannan a ciki ta zai huda ɗaya ni ma a cikin ta ɗaya zai huda shi ma ɗaya zai huda ku mutu ba mu sha ba ya zai kawo mu guda uku mu zo mu haɗa su in muka haɗa su duka ga in aka tabi ya zo shi ya ɗauka in ataka ya ɗauka ka yi haƙuri karkace ataka ya ɗauka in ya shiri kawai lissafin kuɗin ta za a yi a raba ki da uku mu baka kowa ba kashi daidai mun gane da kyau a ce kawai in atawa ya ɗauki ɗayan nan kale yi magana kawai a yi ta da wajewa da ce yanzu jika ishirin ne aka mata ma kuɗi kaga yanzu aka baka jika goma sha biyar jika aka baka jika goma sha uku an sai ka je ka ci bulango ka yi kaza ka yi kaza an rage maka kuɗin wuta da sauransu ya ce eh kwarai haka ne ba to in dai dalilin wannan ne ku muka haɗa garakuna to me tattara zakka in zo ya lissafa ya koya da dubu biyu ɗari da ashirin da kwarai alhamdulillah haka ne kowar alhamdulillah alhamdulillah ce to da uku ta waje ba kan ce mu taɓa ganin wani fatawar ba ya ce eh yanzu kun ganta eh lissafa hudu da uku saboda haɗawar da aka yi ba nufin maslaha ba ne saboda zakka ta ragu ne kaga yanzu wannan shine wala yujma'u baina muftariqin khashyata sadaqa haka nan wala yi farraku bai na mustami ba a raba garken da yake haɗe garken da yake haɗe ba a raba shi saboda tsoron zaka yanzu ya zamanto da ni da kai kana da tumakai ɗari da biyu ni na da tumkiya ɗari in kowa a garken shi ne aka zo nawa nawa za a kama a ciki kowa ɗaiɗaya za a kama shi to a bayan a haɗa suke fa ɗari biyu da biyu nawa za a kama da uku eh tun da wafi mi a taini wa shati da uku za a kama to yanzu da muka za muka yi lissafi wannan mutumin mutum ya zo shi shi ba tausayi ba gare shi kaga rana da dare muke bi mu sha wahala din nan mu koma ɗaya mu yi kaza mu yi kaza in ya zo uku zai ce kama ba mutunci ba gare shi kai shiru ka ce kowa ya jana shi canje kai ka sa yara su maka ruma a gurinka ka zo da dabobin ka su kewaye ka nima ka zo da na iya zo shi yayi karin lissafin shahuda a takwa da dare mu hada su a wuce gurin to inda ka san akwai irin wanda suke ran gadi wanda za a zo su sai sun gani wannan a guri kaza muna da garke a guri kaza muna da garke daya yanzu shi da aka bashi a list inda ya zo shi nan garke ɗaya ne ya sani yanzu da ya zo sai ga garke yanzu iya lissafi ya ga can ɗari nan ɗari da biyu ya san dalilin da ya sa aka raba su shi kenan iya lissafi ɗari da biyu gare ka nan kotu biyu za a huta a ciki shi za a huta bar maka ɗari can kai kuma ɗari da ɗaya gare ka ko ɗaya za a huta to can ku san yadda za ku karata me za ku karaba ai mun ji labari to waɗannan abubuwan dukkaninsu idan ya zamanto saboda gudun adadin zakka ne aka yi to za a ɗauke ta ne akan yadda take amma in ya zama to saboda maslaha ne aka yi to wannan babu laifi za a ɗauke ta a yadda take mu uku kowa yana da arba'in dalilin da ya sa muka ce a yi haka ba wai saboda gudun zakka ba ne mun yi lissafi ne baba yana buƙatar ya shigo gari ya yi karatu yana buƙatar ya shigo gari ya kula da iyalinsa yana buƙatar ya shigo gari ya ɗayi waɗansu uzurruka akwai sabgogi da sauransu malam ahmad shi ma haka ni ma haka sai zaman to yanzu mun tsara in aka haɗa waɗannan garken yanzu a garke kowa in arba'in arba'in ne kullum kana gurin naka amma sai muka ga abin akwai tawayewa hali kuka ce ɗari da ashirin ɗin nan mutum zai iya mutum ɗaya zai iya kula da su yanzu sai a haɗa ɗari da ashirin ɗin nan da aka haɗa su in kai sati a daji mu muna gari sati biyu in ka shigo gari ɗaya ya tafi ya yi sati duk wanda ya yi sati guda a daji to in ya dawo gida sai ya sati biyu a sati biyun nan ya tafi makaranta wata ta'aziyya ya tafi ya yi wani uzuri ya kama ya yi shi ya kula da iyalinsa a yi kaza a yi kaza a yi kaza yanzu a bayan sati biyu ya je shi ya sati ɗaya a daji ya zo gari ya yi sati guda ya yi sati biyu ya yi sati guda a daji ya zo gari ya yi sati to kaga aiki ya ragu saboda wannan maslahar da aka kalla shi baya karatu ni bana karatu kai baka karatu sai zamanto amma da muka yi wannan tsarin ka samu lokacin karatu ka samu lokacin zumunci ka samu lokacin kula da iyalinka to wannan inda ta dalilin wannan ne kuma ya zamanto cikin abubuwa guda biyar mun haɗu ko ya zamanto gurin kwanan dabbobin duka ɗaya ne sannan kuma gurin hutawa su ɗaya ne mashayar su ɗaya ce haka nan gugan su ɗaya ne wallahi alhamdu wannan in aka zo guda ɗaya za a kama a ciki saboda kasudul maslaha shine sa muka yi wannan haɗin ba wai saboda gujewa zakka ba mun gane da kyau yawwa ka gana al'umuru bi maqasidiha wa'annan sun hada amma aka zo ɗaya za a kama saboda manufarsu mai kyau ce waɗancan sun hada amma aka je uku za a ɗauka saboda manufarsu ba ta da kyau yawwa na'am تنبيه لا تؤخذ كرائم الأموال كالأقولة والفحل وذات اللبن ولا شرارها كالسحلة والتيس والعجوز والعرضاء tambihun faɗakarwa kuma ba malam ya yi bayani akan zakka ta dabobi akwai buƙatar ya maka jan kunne akan waɗansu abubuwa ce na farko dai latu khadu kara'imul amwal kai mai tattara zakka idan ka je ka zakka ba amsar zakka ba a amsar zababun dukiyoyi na mutane kal akula kamar dabba wanda take mai yawan cin abinci dabbar da mai garken ya zamanto ita ce idan kasuwar shi ita ta musamman ce sifisar ce ita a garken ma akwai wanda suke yaku bayi ne a ciki akwai kuma wanda sun aka kawo da sa da kaza sai an cuda an ba su sun ci sun koshi hal allura ake zawa a musu in ka zo ba za ka ce ba kai wacce za a kafa ba a amsar wannan saboda kana amsa Allah ya isa zai maka wattaqi da'watal mazlum haka manzo Allah ya ga Mu'adh bin Jabal wa iyyaka wa kara'im amwalihim wattaqi da'watal mazlum fa innahu laysa bainaha wa bainal lahi hijab hadithin Abdullah dan Abbas wanda yana cikin Bukhari da Muslim Allah ya ce ka shedinka da abusar zababbun dukiyoyinsu ba an ce baka amshi kaza cikin kaza ka amshi kaza cikin kaza sai ka diba wanda take bulbul a garki ta fi kowace kyau ka ce ita kace so a baka ba a amsar ta kun gane da kyau wal fahal da kuma bijimi na garki dan akuyan da kaga cewa a garkin ya fi kowane dan akuya kazara kazara kaga ya fi kowane dan akuya kasaita ce kawai shi zaka kama ba a yi wannan saboda karim yana daga cikin idan garken wanda yan aka zo shi ne idan kasuwa yan abokin shi zo ka garken naka amma yana da cewa alhamdulillah ce mu je ka dan kikewa ma ka gani kai da kai wajen wayannan cin dabbobin da shi mai mai ce kai ta ga wannan jiwa ce eh akwai irin su a ciki ai sai irin waɗannan ba a kama su a cikin garki saboda shi mai garken shine zaka cutar da shi anan a ba su talakawa daɗi za su je in ka kawo musu to amma shi mai garken ka cutar da shi shi kuma dama la darara wala darara wa zatin laban hakanan kuma tinkiya wanda take mai nono wanda yake tatsar nono yake sha in ka ganshi kullum yana garau ya ƙara kyau ya ƙara haske kace ni menene sirrin cewa da kai ce a kai da alhamdulillah zaman nan a daji ai yana da muhimmanci ashe shi kuma akwai tumakan shi wanda ya ware kawai kullum kawai wannan madara yake tatsa yake sha ya ƙara can fata in ana ɗari shi ba ruwan shi daga gan shi da katuwar riga ga shi da ƙaramin jiki amma kuma ana zama ko yana shi ba ruwan shi saboda shi ya sha madara ta ishe shi an gane to shi kuma bai tattara zakka ya ce shege ai na san hikima in ya je shi ya ce ya kame su to ba a amshe su a bar mishi kayan shi ya ci gaba da cin arziki to waɗannan saboda maslahar shi mai garke in aka amshe su an cuce shi to ba a amsassu wala shirarwa hakanan ba a amsar kasassun dabobi in aka je tun da shi an ce shi ma masala shi za a kalla ko to kuma allo a kallaci masala talakawa ɗin da za a kama su ba a amsar kasassu ka sahala kamar ɗan tayi ɗan ƙarami sabon aihuwa to don a kashi talaka mai karamin ƙarfi a reno ne zai koko mene ba a amsal as-sahala wa tais haka nan ba a amsal bunsuru wanda ya zama to ya tsufa ba a amsar shi saboda ya gaji yanzu aka saka shi ma a cikin garke ba zai iya biyan bukatar da matasa ba za su biya yanzu wannan shi ma yanzu bukatar da ake kawai shine a kai a saida wa mahauta su yanka aya a saida naman shi amma a saka shi a garke ba zai yi ka tabuskin da matasa za su yi kaga nan talaka ne za a fara in ka bashi a tais shi kuma yana so ya samu wanda zai dinga yi wa awakan shi barbara sai ya zama to shi wannan kin baya ma baya ma sha'awar awakan to wannan an kware shi ne kenan wal ajuz haka nan kuma tsohuwa wanda alherinta ya kare wanda ta fasa aihuwa ka samu tumke wata ya shekara tara ko ya shekara goma wanda rabanta da ta aihu ma ta shekara biyar ko wata bai garke ce wanda nima tun ina yaro tun ina yaro baban mu da ya baro mai ta nima zama lokacin da aka yi ta ma shi ko ya kai shekara arba'in to nan kaga koyon ka ta aka yi naman ta ba zai yi daɗi ba ko wani rago wanda yake tsohon rago ba a amsa shi saboda anan shi wanda za ka baiwa akwai talakan da za ka game dubara ne in ka kama ya tinkiya ka ba shi dubarar da zai yi shi ne irin da ya ɗan abubuwan da yake yi na yau da gobe su da sa da sauransu ya rika samu yana kula da ita har ta aihu in ta aihu shi ma ya hai wata ran ka zo ka tarro shi da guda biyar ko guda shida ya ce duk wannan guda ɗaya ce da aka bani da ta zakka daga ƙarshe shi ma ya zama yana ɗaya daga cikin wanda za a raka zawa ana usar haƙƙin Allah a cikin dukiyarsu to amma in ka ba shi tsohuwa kawai jiya da halaka ne zai zai yi ta turke ta ya ta turke ta daga ƙarshe dai ta shayi kuwa mun gane wala aura'i hakanan kuma ba a amsar mai ido ɗaya mai ido ɗaya idan mai tattara zakka ya je shi amsowa zakka ya ga wata nan katuwa ce ɓuntileliya ce amma kuma ido ɗaya gare ta ba a amsarta saboda idan nan ɗaya zai rage mata daraja a kasuwa inda haka lafiyan ta kalau za ta yi jika sattin aka ji aka ce idan ta ɗaya za a ce to jika talatin da biyar an gane to ba a amsarta sai dai in maslahar da aka kalla shine wa'annan awakan in aka kawo saboda ko kusan sallar layya ne kusan sallar azumi ne akwai wanda za a ware a yanka su kawai a raba wa talakawa naman saboda su ji daɗin sallah an gane da kyau yanzu a wannan lokacin in ya kallaci wannan maslaha din wannan tunkiya in muka bar da mun yi asarar nama an gane ko ya ga gata da ido ɗaya amma kuma ya ga akwai nama ba daga wannan za ta yi kire naman ta zai daɗi to in ya kallaci wannan maslaha din tunda har akwai wanda za a ware wanda za a yanka saboda a tallaba wa miskinai masu karamin karhi a ba su na miya wanda za su yi su ji daɗin garmin garmin miya ta ranar sallar dai azumi din a ji daɗi to babu laifi ya ɗauke ta ce wannan tana daga cikin wanda za su shayi kuwa na sallah in Allah ya yarda ni gane ce kwazo ta kwazo ta ce ya ido ɗaya gare ta ce na ga idan nata ɗaya ya ce ba wannan a kalla ba to in ya kallaci maslahar talakawa za ta gyara su su akan amsar mai idan ɗaya babu laifi a amsa duka waɗannan abubuwan in aka kallaci maslahar ko shi mai garken ko shi talakan da za a bashi akwai matsala a ciki shi ne ba a amsa amma in ya zama to shi mai garke ɗin shi ya ga cewa lalle yanda yake so Allah ta'ala ya bashi lada Allah ce wala tayammumul khabitha minhu tunfiquna lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna ayoyi na alkur'ani da hadisai na ma'aiki suka ratsa zuciyar shi ya ga cewa waccar wanda ta fi kowa can abincin nan ita zai ɗauka ya bayar saboda idan aka baiwa wani shi ma zai ji daɗi saboda wannan ya yi niyya ya fitar da ita ya bayar babu laifi mai tattara zaka zai ce ba ni na ce ka bada ba ya ce in yi niyya kawai babu laifi a amsa hakanan su ma wajen talakawa din in aka kallaci wanda bata dace a kawo musu ba amma kuma in aka kallace ta wata fuskar ta cancanci a basu ita babu laifi sai a kawo musu ita sai mu kwana nan ko wa bi hadal qadar kifaya subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk